الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين أيو ثلاثة ishirin daidai ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1436 daidai da bakwai ga watan bakwai miladiya shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ina jin jiya mun shiga suratul duha mun kwana aya ta bakwai ko to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
na'am Allah madaukin sarki ya ci gaba da faɗan baiwa ko baiwaiwaki wadda yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine daga ciki Allah ya ce wa wajadaka a'ilan fa'agana Allah ya same ka kana matalauci ya wadata ka a'il shine alfaqir to nan akwai ɗan iskali kaɗan a wannan aya iskalin shine tarihi ya tabbatar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da wadata na dukiya wadda hasali ma tarihi ya tabbatar cewa akwai sulkensa a hannun wani bai hude wadda ya karbi jingina na sha'ir mudu goma sai da ba Allah ya rasu aka je aka biya shi aka karɓo wannan silke wato na yaƙi kuma ga aya tana cewa waje raka ailan fa'agana mun same kana matalauci muka wadata ka to ya bayanin yake me bayani na'am awwa bismillah eh eh yawwa wadatar zuci kuma shi ne ma wadata ɗin yawancin malaman tafsiri ba abin da suka faɗa domin algina ginan nafs wadata ita ce wadatar zuci Allah ya yardar da mutum da abin da ya bashi da abin da ya azurta shi da shi ko mun yawan dukiyar da mutum yake da shi in baya da wadatar zuci to a banza ne ba ma zai gode ma Allah ba ba ma zai ga Allah ya masa komai ba saboda haka nan wadatar da Allah bai manzo Allah shine wadatar zuci an gane manzo Allah ya gamsu ya wadatu da abin da Allah ya azurta da shi kuma mun kankantar sa kuma ita ce wadata din na'am Allah ya ce fa ammal yatima fala taqhar game da maraya kada a nuna masa fin karfi alqaharu shine ka nuna mutum fin karfi ka danne shi ka kwace kayansa ba a yadda maraya a fi ƙarfinsa ba shi kansa shi ma manzo Allah ai shi ma maraya ya tashi ko sannan shi ma maraya ya tashi ai ba zai kyau ba kuma ce shi ya danna maraya ya fi ƙarfinsa a kan dukiyarsa alhamdulillah manzo Allah yana da cikin ma masu kyautatawa marayu har ma ya ce ana wa kafil da yatimi ka hataini ya nuna yatsunsa guda biyu to abin da aka gaya manzo Allah mu ma an gaya mana ne aka yi masa gargadi akan wani abin da aka ce bai da kyau kare to kamar mu aka yi wa saboda haka bai kamata a tunkuɗe maraya kan dukiyarsa a mamaye ta a ci masa ba ayoyi da dama sun yi magana kan abin da ya shafi haƙƙin maraya da kuma cin dukiyarsa innal ladhina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira cewa cin dukiyar maraya kamar suna cin wuta ne a cikin su da sannu za a sadar da su da wutan sa'ir bi ma'ana za su shige ta Allah sauwaka Allah ya ce wa amma sa'ila falatan har mai roƙo mabuƙaci faƙire kar a walaƙanta shi a yi masa tsawa a kore shi tuwai a sa'il a nan wani mai roƙuwa ke magana ba fa maroƙa waɗannan ba su a wannan kan ma a watsa a kore su a watsa musu ƙasa ba maroƙa ba ana nufin fakiri da zai zo gidanka ya sallama ya ce baya da cin yau bai da gobe ko yana ɗan buƙatan ka taimaka masa almajiri kenan an gane ya zo gidanka ya ce bai ci komai ba da shi da iyalansa ko shi bai ci ba to irin wannan kada a yi masa tsawa a kore shi in ma ba za a ba shi ba ko babu ne a yi masa kyakkyawan magana a yi masa taliyin na kalam a yi masa magana mai daɗi a ce a yi haƙuri a je gaba ba shi kenan ba a yi haƙuri je gaba ko Allah ya ba da sa'a ba shi kenan ba amma kai kai kai kai ɗaiɓi ɗanka a musulunci bai yadda da wannan ba wa amma sa'ila fala tanhar mabukaci mai neman taimako kada walakanta shi a ci mutuncinsa in ya zo shagonka ko ya zo ƙofan gidanka ko ya zo wurin sana'anka in ma ba za ka ba shi ba magana mai daɗi ta fito a bakinka wannan shi ne an gane wa amma sa'ila falatan har wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kazanta ni'iman da Allah madaukakin sarki yayi maka wace ni'ima ne Allah ya wa manzo Allah har yace zanta ni'imomin suna da yawa amma babban ni'ima babu kaman alqur'ani a'azamun na'ima alquran babban ni'iman da aka yi manzo Allah ba kamar alqurani da aka bashi to wai bi ma'ana ya karantar da shi yayi kira da shi yayi wa'azi da shi shine kamar ya zanta da me ni'iman da Allah ya masa kar ya boye komai an gane wannan wannan ita ce fasaha ta zahiri da majoratin malamai suke tafiya akai tare da cewa waɗansu sun ce neman da aka yi masa shine wahayi a to yin wahayi ne ƙur'ani shine ne ne ai duddai duddai wahayin ne an gane wannan wasu kuma suka ce a din neman da Allah ya manzo Allah na abin da ya bashi ko na lafiya ko na wadatan da ya wuce ya zanta wa bi ma'ana ya gode ma Allah ya godiya ma Allah shine menene at-tahadduth بنعمة الله الشكر هو التحدث بنعمة الله idan mutum ya yi godiya kamar ya zanta neman da Allah ya masa ne an gane wannan to wannan shine ƙarshen suratul duha abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa in mun yi kuskure Allah ya gafarta mana na ga mai yiwa kila ko bana da mu kai ƙarshe ko ina ka wannan mu kai ƙarshe
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
na ji wani yana sallama ta can baya alaikum salam eh eh wadda ya yi yawwa eh gaskiya ba laifi a yi ƙarin bayani akan wannan jayit musulunci bai yarda a mai da masallaci wajen roƙo ba masallaci an yi shi ne wajen sallah wajen karantarwa wajen tunasarwa amma a mai da masallaci wajen roƙo wajen bara to za a fitar da masallaci daga ma'anansa za a kuma cutar da masu sallah abinda mabukata suke yi a ƙasan nan da sauran ƙasashe har Saudi Arabia haka yana faruwa amma su sun ɗauki mataki a kayi shine ana ce assalamu alaikum sharaf ya ga mutum tsakiyar jama'a ko ya miƙe yana cewa a bashi taimako a lokacin da yake wannan jawabai ɗin sauran masabukai waɗanda suka zo late aka tsere musu da raka'a ɗaya ko raka'a biyu sai ga duk ya ɗauki hankalin suna sauraronsa ba samu nutsuwa wajen cika sallarsu ba wannan kaga cutarwa ne ko ba cutarwa ba cutarwa ne suna ƙoƙarin su rama sallarsu da aka tsere musu kai kuma kana ta jawabi ko kuma ma wani ma ya zo kawai sun yi sun makara sun yi sahu za su ɗan yi jam'insu su samu lada su watse ka zo kana ta jawabin a matana ta haihu babu babu abin suna a dan aurar da yata a menene daki na ya zube ba rufi ba wannan ba masallaci bane ba masallaci ake wannan ba yasa Saudi Arabia askar din su daga sun ga mutun ya miƙe sharaf sai a kama shi ana kama shi kuma da ma ya san sauran idan aka je aka tsare shi sati guda ko sati biyu idan aka tattara irinsu irinsu kawai a jefa su garin su a ɗauki jirgi a kai su sai kenan haka ake musu sai sa ba dai yanzu a ɗakin kaba ko masallacin manzo Allah kaga an ce assalamu alaikum kaga wani fakiri ya tashi ya ce assalamu alaikum jama'a ina neman taimako a a a dan da ka nemi taimako ka tafi kasuwa ka je wajen yan kasuwa ka san shagon su ko ka bi gidajen su ka san inda ka same ko wajen sallah su amma ba masallaci ba sai sa mu ma a wannan masallacin gaskiya ba ma barin wani daga an yi sallah sallama ya miƙe dama dama ma abinda muke bari muke gaya mutum ka je bakin can ka tsaya in kai makaho ne kowa ya ganka kana tsaye ya san kai mabukaci ne in kana da wata darura ya ganka kana tsaya bakin masallaci ya san mabukaci ne yana iya cire kawai ya baka amma baka ta cikin jama'a ba wannan kofa bude ta ya kawo waɗansu suna ta yawa masallatayya yau ya tashi a can gobe ya tashi a wancan jibi ya tashi a wancan haka suke ta yi sun mai da masallaci wajen roƙo wannan ba daidai ba ne gaskiya wannan ba daidai ba ne Allah sauwaka wala Allah saka da alheri na'am سورة الشرح suratul sharhi makiya ce kuma ayoyinta kwata-kwata guda takwas ne ba ta da tsayi Allah ya ce alam nashrah laka sadrak ashe ba mu fura kirjinka muka buɗaɗa shi ba me ma'anan fura kirjin manzon Allah da buɗaɗa shi da yalwata shi me ma'anansa ma'anansa shine sawwaka masa aba'i na da'awa wallahi in ba dan Allah ya sawwaka wa manzo Allah ya bude kirjinsa ba ba zai iya fuskantar challenging da kalubale na mutanansa kafirai ba yadda suke masa maganganu na walakanci na cin mutunci yau a ce masa sahir gobe a ce masa kahin jibi a ce masa majnun gata a ce masa sabi'i duk an gaggaya manzon Allah wannan har da jifa an masa an jefe shi tumbur kuma na ma'aifar raƙuma duk an jefa masa ga kau da kai da suka yi har Allah yake cewa daga la'allaka bakhi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin aka ce manzo Allah zaka halaka kanka dan kayi wa'azi kayi wa'azi kayi nasiha mutanen ka su ki su musulunta kada ka halaka kanka saboda nan gaskiya Allah ya buɗe ƙirjin manzon Allah, kamar da Allah ke cewa, Afa man sharaha Allah sadarahu lil Islam, fa huwa ala nurin min rabbi, wadda Allah ya buɗe ƙirjinsa ga musulunci yana da haske daga wajen mahalicinsa shine Allah. Sakamakon yalwata ƙirjin manzon Allah, ya sa maza Allah ya zama mai haƙuri sosai, haƙuri. duk cutar wanda za a yi masa bai taba gudu ba bai taba bari ba ba ganin yunus iza baka ilal fulkin mashhun shi annabi yunus ai gudu yayi yayi wa'azi yayi wa'azi ya tunasarwa mutanansa ina kafirai suka ki ransa ya baci zuciyarsa ta kumbura ya tafi ya basu bai ma tsaya ne mai izinin Allah ba ƙarshe Allah ya jarrabe shi ya shiga jirgi fada ruwa kifi ya haɗe shi fana baznahu bil ara'i wa huwa sakim karshe da je can da kifin ya tofar da shi a bakin gaba amma manzo Allah kaga da ya gudu ba sai da aka ce masa yi hijira lokacin da zai fita ma tsaya ya waiwaye maka ya ce Allah ya sani ba kasan da na fi so sai wannan amma gashi zai batta dole saboda an ce bari shine makka kada kamar Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bude kirjin sa mu ma muke roƙo Allah Allah ya bude kirjin mu mu yi hakuri da abubuwan da makiya gaskiya suke faɗa a kanmu maganganu na sharri sharri wani abun ma baka san da shi ba da a dangana maka wanda kana idan Allah ne sai dai ka yi hakuri kawai amma mu ba za mu iya hakuri irin na manzon Allah ba yawa mun ka zage mu he mu zage ka mu ma yawa yawa amma kaga wannan Allah ya zage shi ko rabawa ba ya yi ko rabawa ba ya yi yawa mun ka taba mu mai maka da raddi mu ma yanzu ba na mayar ma wani wani mulhidi da raddi a karatun yamma na ji shi yana magana ta jahilci wai wai mu muna cewa Allah yana sama mulki a iliminsa yana ko'ina iliminsa yana ƙasa to ai mun zama shirikai wai kenan wai kenan Allah mu bi kenan Allah ƙasa Allah sama kaji jahili kaga shi bai san sufa ba bai san ma zati ba eh ilimi zatin Allah ne sufa ce sufa ce sufa ce ta Allah hatta sifofin Allah kuma akwai zatiya akwai gairu zatiya akwai akwai sifa ta menene fi'iliya aka ce aka ce al-khaliqu mai halitta halitta ba aiki bane sifan Allah ne ar-raziqu mai azurta ba sifa bane eh sifa ce ta aiki amma aka ce al-alimu mai ilimi wannan na aiki ne sifa ne ta so take tare da shi sifa ce zati daban sifa daban kuma da ya ce mu muka faɗa ya nuna shi ko bai san risala ba ko ya jahilci risala ta abu zai da alƙirawa ne littafin fiƙihu ba su karanta ko ko dai ba sa fahimta ai suna ba sa fahimta ko da ke shi wannan na saboda ya karantar da risala din ba eh mai risala ya ce Allah ya daidaita kan al'arshi da zatinsa, amma iliminsa ba, yana ko'ina, to ka ce mu muka faɗa, kuma an banda jahilci ka ce wai don an ce Allah yana sama iliminsa yana kura ka ce an samu Allah biyu, ilimin Allah ne, ilimin zati ne, zati in ce shi ne jikin abu. Ilimi ai sifa ce, kai ma kana da ilimi, wannan ma yana da ilimi, har aka ce wa fauka kulli zai ilimin, alif, duk iliminka akwai wani sama da kai. ilimi ba wai Allah ba ne sifarsa ce ko ba haka ba ne sifarsa ce yanzu kai karatun da kai ka samu ilimi ilimi kai ne wai kai ilimi ne ta yawa da jahili to shi da na ga muku matsalar najeriya na yi dogon bayani da yamma ce matsalar najeriya kowa man azumi ya yi sai da tafsiri ya kama wani ma mahaukaci ne da yana da gata sakatif da a kai shi amma kuma ya sa gina da ta zara idanu ya zama malami aka suke ta yi Allah ya sawaka Allah ya sawaka wadaka na mu ba mu muka ce Allah yana sama ba shi ya faɗa rahman ga nan ga ayoyi nan ga ayoyi nan ayoyi nan ayoyi ka san ayan ma da ya fassara din ya samu wannan ya rike inda Allah yake cewa فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبي yace to kun ji Allah ce ga'ibin baya fakuwa yana nan yana nan tare da ku da zatin sa amma waɗannan sun ce wai yana sama ilimin sa yana ƙasa to kaga mushrikai ko wato kenan Allah bi kenan Allah yana sama ga kuma ilimin sa shi ma Allah ne shine wa ma kunna ga'ibin shi da kaji wai fassara ai ne da da yamma nake cewa irin waɗannan ma bai da magani sai bulala kawai a masa bulala a masa bulala ko da ce ta shiga tafi jahili ta shiga tafi tafi makaranta ta shiga tafi makaranta a kwace littafin a kwace da amma ka san a san Najeriya gidan yanci so da Arabia maka sa wannan ko Madina sa wannan a ai can kafin a baka dama ka yi magana da mutane ta hanyar karantarwa a media service ko radio ko television sai an yadda da ilimin ka san kana da ilimin an yadda tukunna amma ba za dauki wani mahaukaci ko wani jahili kawai ya sa gilas ya rike littafi kawai shi ya zama malami ya nada kansa ko jahili sun nada kawai shi kenan ka zo kana tabar gaza kyale ka ba a'a ai ba dai yiwu ba Allah ya sauwaka saboda ka siffan Allah ta zati tana nan siffofinsa kuma na aiki da dawaki duk suna nan akwai siffa zatiya akwai gairu zatiya amma shi bai gane wannan ba Allah sauwaka Allah ya ce wa wada'ana anka wizrak muka ɗauke maka muka tumɓuke maka muka ture maka nauyin da yake damunka wani nauyi ne yake damun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaya mana wani nauyi ne aka tunkure wa manzon Allah wanda yake damunsa ban ga wani ya daga hannu ba ainal asatiza aina tullab ba wanda ya daga hannu wani nauyi ne don wizir shi ne asikal nauyi to an ɗauke matsala nauyin da yake damunsa to wannan nauyi akwai fassarori na malaman tafsiri da dama yin mutum yana bincike zai gani wadda suka yi wasu ka ce nauyi ɗin nan shine kurakuran da manzon Allah ya yi wannan kurakurai suna damunsa kaman makaho da ya zo majalisinsa abdullahi umar makatumi ya gana da shi manzon Allah ya yi banza da shi har Allah ya saukar da ayan ƙur'ani yana zargan manzon Allah ce a basa wata walla an ja'ahul a'ama an gane wannan? yawwa da sauran irin abubuwan da matsala ke ganin yayi kuskure har Allah ya ce liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar manzo Allah in yayi wani kuskure abin yakan dame shi sai sa manzo Allah ya fi mu yawan istighfari yawan tuba yawan neman gafara gashi bai kai mu laifi ba bai kai mu kurakurai ba amma kuma ya fi mu istighfari ya fi mu tuba an gane wannan mu yau ga yawan laifuffuka ga karancin tuba sai ka ga mutum tun da gari ya waye har rana ta faɗi ba zai ce Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaika ba ido ya ga ido na laifi baki na laifi duk ga su nan baki duk amma istighfarin mu yayi karanci kaɗan Allah ya sauwaka wasu suka ce nauyin nan da aka tunkuɗe wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine tunanin da yake a zuciyar cewa ya akwai naqasu ai tunanin sa ba cewa wajen isar da aikan nan kaman ya kan dauka kaman ya dan yi sakaci da yi shi kaman yadda ya kamata ba a fashi tunanin manzon Allah ya kamata kwazon sa da kokarin sa ya fi haka kamar yadda annabi nuhu yake cewa inni da'awtu qaumi laylan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara inda yake cewa inni da'awtuhum jihara wa wa wa sararsu lahum israra da sauransu zai ce na kira su da safe na kira da yamma na yi a ɓoye na yi a sarari na yi a gida na yi a kasuwa duna ya komai to malala sallallahu alaihi yana ganin kaman ya takaita ga da'awa da shi aka ce masa a'a bai takaita ba wannan tunanin da yake an dauke masa bai daina wannan tunani kawai an gane wannan nauyin da yake damun sa a zuciyarsa ko a bayansa an dauke akwai fassarori da gaskiya na malamai da dama da suke magana a ma'anan wada'ana anka wizrak allazi an qada zahar wanda ya maka nauyi a bayanka an gane wannan wa rafa'na laka dhikrak sa'annan muka daukaka sunanka tare da sunanmu wato ma'ana Allah dauka sunan manzon Allah tare da nasa ta yaya ne Allah dauka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dauka sunan manzon Allah hanyoyi da yawa wajen kiran sallah in kace ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ka ambaci manzon Allah haka nan wajen iqama wajen tahiya an gane wannan in ma mutum zai musulunta bayan ya ce la ilaha illallah sai ya ce muhammadun rasulullah duk wannan ɗaukaka suna ne nawa na manzon Allah ƙara masa ɗaukaka ya ƙara masa daraja duk wannan baiwa ne da Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke tunasar da shi Allah ya ce to inna ma'al usri yusra to to mu sani dukkan wani wahala fa'innama al'usurin isra duk wani wahala akwai sauƙi yana zuwa sai sa magabata kullum sun fi fata da tsammani da sauraro in suna cikin kunci sun san sauƙi ya yi kusan zuwa taman suna cikin sauƙi to suka shiga damuwa sai tofa kada a samu akasin haka wahala kuma ta zo amma ana cikin wahala sun san meye da biyo baya sauki yawwa Allah ya sake cewa inna ma'al usri isra lalle fa tare da tsanani akwai sauki na biyowa baya Allah ka sauwaka mana mun ga yanzu halin da muke ciki yan kwanakin nan abubuwa suna son sake rincaɓewa yau na tafi jos na je na yi musu ta'aziyya kan abin da ya faru da su ina can ma sai ga labari wai zariya ma ga abin da ya faru kano ma ga abin da ya kokarin faru allah sauwaka allah ka sauwaka mana eh bauchi bankrot yaushe kenan kuma ɗazu-ɗazun nan to ya ba mu ji ba an kama mace ko namiji dan keke na fe ta Allah ya sauwaka na'am ai addu'a kan ai mumini baya barin addu'a mumini baya barin addu'a awa addu'a huwa al-ibada kuma ya kilha wa tawakkal kai iya ƙoƙarinka saura ka bar ma Allah ma kana da nafsin an ta mutu illa bi iznillah kitaban muajjala dole ne mu tashi mu yi addu'a mu gyara alaƙa mu da Allah wannan fitina ce kun ga yanzu a Kenya da Uganda ɗauki daidai ake wa malamai satin da ya wuce ɗina ma Uganda sai da aka kashe wani babban malami na sunna haka a Kenya haka wannan abu ba wai wuri guda ba ne fitina ne Allah ya kawo maganin ta kawai sai dai a koma ga Allah wanda Allah ya kwari kwanansa baya da zai in kana gidanka ma za ka mutu kana hanya ma za ka mutu kawai abin da ya kamata mu rika cewa kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala allahi to ala allahi tawakkalna ala allahi tawakkalna inna ma'al usri yusra lalle kowane kunci akwai sauki a jiki Allah ka sauwaka mana fa'iza faragta fansab Allah ya ce in ka gama ayyukanka to kuma sai ka koma na ibada to in ka yi ayyukanka na duniya fassara ta farko kenan na malamai wasu ka ce a in ka gama sallah fansab ka kafu ka rika istighfari kana hailala kana neman tuba kana addu'a kada ga cewa kawai assalamu alaikum but ka fita daga masallaci a'a ka tsaya irin subhanallah alhamdulillah Allahu akbar duk wannan ya sa manzo Allah ya karantar da wannan ba daidai bane kamar da naga wasu yara suke yi ana ce assalamu alaikum kaman ana cizon su sun fita a'a ka tsaya kai tasbihi kai hailala aƙalla kai subhanallahi talatin da uku alhamdulillahi talatin da uku Allahu akbar talatin da uku la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ka cika na ɗari ka cika ɗari da shi an gane wannan eh fa idza faragata in ka gama sallarka fansab ka kafu an bidiya kuma suka ce ma'anan wannan aya in ka gama sallanka ka kafu ka rika zikiri kana Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah amma dai ba wani malamin tafsiri da ya fassara haka fassara ne irin na zauku nasu nasu na ra'ayinsu amma ba wani ba ta da ya fassara haka yawwa fassara ce irin tasu ka san kowa yana kokarin ya samu hujjan sali a Qur'ani ko da ayan ba za ta ɗauka ba da ɗan mata kwaskwari ma yi fenalbitin ɗinta lankwaso ta dai ta ɗan Allah sawaka wa ila rabbika fargab zuwa ga mahalicinka mai renonka Allah to kai kwaɗayi a wurinsa Allah wurinka muke kwaɗayi Allah wurinka muke fata Allah ka azurta mu da zaman lafiya da ci gaba a addini da rayuwa eh Allah ka taimake mu kun ga har mun gama da wannan suran ko eh to da bata da tsayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فلهم أجر غير ممنون
آه سورة التين كمان دي أنت ita ma makkiya ce a makka ta sauka wato gabanin hijira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ba kaman wadda ta wuce tana da ayoyi nawa takwas wa hiya saman ayat tana da ayoyi guda takwas to ita ma kaman wadduha Allah ya fara da rantsuwa an gane Allah ya ce wattini wazzaitun mafi yawan malaman tafsiri suna ce wattini suna fassara shi da sanannen itace da aka sani na tin an gane da kuma zaitun wadda ake tatsan mai a jikinsa ake mai irin man gyada ake abinci da shi ake shafawa zaitun dai su larabawa sun san amfaninsa yawwa abubuwa da yawa ana yi da shi abinci ne man gyaran jiki ne man gyaran gashi ne ana sarrafa ta hanyoyi da yawa to shine Allah yake rantsuwa da wannan 'ya'yan itace da ya ni'imta dan adam da shi wattini zaitun kenan Allah ya rantsuwa da tin da kuma menene zaitun an gane wannan bayani ya riga gabata cewa Allah yana rantsuwa da duk abin da ya ga dama an gane halittarsa ce kuma in yayi rantsuwa da wannan abun yana nuna darajar wannan abun Allah ya daraja wannan abu ɗin in akan tsirrai ne ya zama kenan ya yi fice in a abubuwa ne kamar su rana su wata to sun yi fice an gane wannan? tai wa tsori sinin tsori sinin shine dutsen dai sananne da aka sani wadda Allah ya magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam wadda yake masar iyaka da falastini ko iyaka da isra'il a yanzu nan ne Allah ya magana da annabi Musa wa kallama Allah Musa ta kalima to Allah ya rantsuwa da wannan dutse din an gane wannan sinin wanda wato wanda yake sina an gane wannan tace fasaha ta zahiri da malamai suke tafi akai wa hazal baladil amin da wannan gari amincacce shine makka haraman aminan kenan haraman aminan gari amincacce wadda ba wanda ya taɓa cinsa da yaƙi sai manzon Allah shi ma ya ce ɗan wani sa'a ne a cikin yini aka halatta masa amma hata 'yan mulkin mallaka imperialist 'yan mulkin mallaka ba su taɓa cin makka da yaƙi ba abrahama sarkin habasha na wancan da ya zo zai kawo wa makka hari Allah bai bar shi ba a kansa ne aka saukar da suratul fil an san suratul fil ko alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalahum kasim ma'kul to wannan sura ta sauka akan kissan abraha akan da ya zo da giwaye aka yi training ɗansu ya zo wajen yaƙi da su Allah ya kace-kace da su aka sarko musu da ruwan duwatsu waɗanda aka dafa su da wutan jahannama atomic bomb kenan dutsen yahuda wanda yake kan giwan yahuda giwan ma aka aka yi musu rugu-rugu saboda haka wannan gari na makka gari ne amincacce kuma a yanzu an yarda cewa duk duniya wannan fa babu ja duk duniya ba garin da yake da zaman lafiya irin makka zaman lafiya babu shi yawa sai a yi shekara da shekaru baka ji an yi fashi a cikinsa ba ko an yi fyaɗe a'a ba yi wasu laifuffuka ba a yi ba ne amma irin manya-manyan laifi ka ji an sace mutum ko an yanka mutum ko an masa fashi a makka yana da wahala ka ji e wani lokaci akan samu amma ina ba kamar sauran birane ba ba kamar sauran birane ba amerika nigeria iraki afghanistan chechenia duk kasashe libya masar yaman syria nigeria bauchi jos kaduna kano zaria maiduguri yobe adamawa jos amma ina can shiru da aka je ba wani tashin hankali kuma an ka tashi yin tafiya karfe ɗayan dare karfe biyun dare karfe ukun dare kawai ka je tasha kuma za ka samu mota ku tashi ba ba mai tare ku a hanya ba kamata nan dan fashi ba babu babu mashi a a babu mashi yawa motan ka kuma za ka iya tayar da ita ma kana women ɗinta kana sallah har ka fito kiɗin yana jiki nan kai aka aika ce barawo ga naka zo ka tafi da shi kawai can kuma ba sa garejin mota to wa zai ɗauki mota gaba ɗaya ka sa ta a gareji garejin mota idan a kofar gida zaka batta wa ya damu da ita ba mai ɗauka yawa in ka ɗauke ta ma ina zaka je da ita ba za ta ba za ta bata ba wai na ka je da ita to wallahi gaskiya Allah ya ba su ni'ima ta zaman lafiya haka Allah ya ce wa hazal baladil amin da gari amincece kago yana nuna maka Qur'ani littafin Allah ne duk abin da Allah ya faɗa littafin sai a zahiri yake kaga haka yake babu ja wallahi maka gari ne amincece duri Allah ce wa man dakhalahu kana aminan wanda ya shige shi ya aminta don harami don maka gaba kidin ta gaba kidin ta harami ne duk wanda ya shiga maka ya ya aminta wallahi saboda haka sai yasa waɗansu alazanmu ko masu umaran suka je sai su makale su ki dawowa eh shinkafa kaza ko eh Allah ya ce ga jawabin rantsuwan nan laqad khalaqanal insana fi ahsan taqwim Allah ya ce hakika mun halicci mutum da mafi kyawun siffa in ka dubi dukkan dabbobi a kife suke tafiya ko ba kife suke tafiya ba amma kai ba a tsayicir a tsayicir kabobi biyu suna tafiya ba wani lankwasa amma dabba haka suke a kife haka Allah da iko yake Allah ce ya halicci dan adam mai mafi siffan kyawu a tsayicir yawa ba a kife yake ba a tsayicir kaga wannan ai nema ce da Allah ya mana hasan takwim kikkiawan tsayuwa thumma radadnahu asfala safilin duk wannan kyawun halitta da Allah yi wa dan adam da baiwa da daraja da komai amma ina sai Allah ya dawo da shi ya zama kaskancaccen kasattu kaskancaccen kaskantattu ya fi kowa kaskanci ƙarshe ya fi dabba ma kaskanci wani mutumi kenan zai fi dabba kaskanci ‘yan wuta walaƙad zara'ana li jahannama kasiran ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون
كاجي الله يتشي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس Allah ce hakika mun halatta ma wuta abinci da yawa daga cikin mutane da aljanu lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma zuciyan ba ta fa'intan addini ba ta fa'intan musulunci ba ta fa'intan gaskiya walahum a'yunun suna da idanu kuru-kuru la yafsuruna biha ba sa ganin gaskiya da idanu ɗin walahum adhanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma kunnuwan ba na jin gaskiya bane ba na jin qur'ani bane Allah ya ce ulaika kal an'ami balhum adal Allah ya ce waɗanda sun zama kaman dabbobi sun ma fi dabbobi bata eh sun fi dabbobi bata da haka nan duk kyakkyawan tsayuwa da sifa da kyakkyawan halitta da ɗan adam ya yi sai aka mai da shi ya zama ƙasƙantattun masu ƙasƙanta a cikin wuta ai asfala safili da finnari Allah ka tsare mu da wuta duk wadda bai bauta ma Allah da gaskiya ba duk wadda bai tsarkake Allah ba ya ɓata rayuwarsu a duniya to a lahira zai zama cikin masu ƙasƙanci mafiya samun ƙasƙanci da walaƙanci domin rayuwarsu a wuta zai yi Allah ya sauwaka Allah karka sa mu cikin ƙasƙantattu karka sa mu cikin asfala safilina in aka ce mutum yana cikin asfala safilina to ya kaɗe wannan ya kaɗe ya yi asara eh ya yi asara lokaci ya yi ne alkataji? to to eh إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون waɗanda ba su ga waɗannan ƙasƙancin ba daga cikin mutane su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka bauta masa da gaskiya suka yi kyawawan aiki wa amilu saliyar suka yi aiki na ƙwarai to waɗannan kan falahum ajrun suna da wani lada gairu mamnun ai gairu maqatu ba mai yankewa ba har abada ita ce aljanna Allah ya bamu gobe da mu tashi fa ma yukazzibuka ba'du biddin kama yukazzibuka ba'du biddin nan zamu tashi insha Allah
assalamu alaikum wannan wata mata ce ta aiko da ƙuranai suna baya na masallaci wai na fi ladan zuwa ga iyayenta sannan kuma tana ta wasu da wannan aikin alheri don labiya mata bukatunta amin wata mace ne ta aiko da alkur'anai ta ce tana tawassuli da wannan alkur'ani ta ba sadaka wa masallaci Allah ya gafarta ma iyayenta kuma Allah ya biya mata bukatunta na alheri to amin Allah ya saka mata da alheri Allah ya biya mata bukatunta ba mu ba ma waɗanda suke sauraro a rediyo sun ji su ma su ce amin eh na'am na akwai har yanzu akwai waɗansu kayayyaki a nan baya su tura min zane da wasu yarudduka su ɗin ma duk da aiko taimakon wani ga marayu
akwai wasu kayayyakin ba wannan ba da aka biya marayu Allah ya saka da alheri Allah ya biya su kowa ya tausaya ma dan wani shi ma zai samu mai tausaya ma ɗansa eh Allah Allah ya saka musu
da cikin wanda suka kawo kayan makon da ta sa naira dubu ɗaya a ciki na marayu yawa to sai ka ajiye dama kai kake ajiye musu
a wannan tambaya game da a, wa matsayin fatan har ina nan ne wanda aka karanta cewa kar a yi wa mai roƙo tsawa tsawa ce ya ina matsayin yaran almajirai ƙanana waɗanda suke shigowa cikin gida mutum ba sallama a, wani lokacin shigo ma har ranka ya ɓaci wannan wani kan wasu tsawa eh, akwai wani matsala a wulafi
wannan matsala ta almajiranci kowace shekara mukan ware lokaci mu tattauna a kanta to bana ma na so mu haka kun san matsalan almajiranci nan wata musiba ne wata fitina ce wadda ta faru a ƙasan Af- a ƙasashen afirka musamman ƙasan hausa inda muke rayuwa aka mai da almajiranci addini aka mai da bara addini aka mai da roƙo addini aka mai da walaƙanci addini aka mai da zama da dauɗa da ƙwarƙwata addini aka mai da haɗa abincin jiya da na yau da da- da tuwo da gwate da kunu addini ko ba haka ba ne alhali addini ya barranta ya nisanta da irin wannan tunanin a musulunci babu almajiranci irin wannan na walaƙanci ka ɗauki ɗanka ka kai gaban malami baka san cinsa ba baka san shansa ba baka san wurin kwanansa ba baka san maganinsa ba in yayi cuta baka san suturansa ba wannan sahabbai ba su yaka ba tabi ba su yaka ba tabi tabi ba su yaka ba kasashen ma da suka ci gaba na musulmi irin su Saudi Arabia ba su wannan tsiyan dan tsiya ce ba su wannan malami ya je ya ɗauko yara bai tanada musu shadda ba bai tanada musu toilet ba so suna cutar da makwabta suna musu kashi a jikin gidansu su je su yi barazo su zubar musu da tu- kusan ma ma ba a makarantar da su ma fa addinin fa yara ana makarantar da su ne Wa- wasu su ma ba sa ma sallan ma ba sa ma sallan akwai akwai wani likita da yana zuwa wajen karatun nan wanda yake aiki a ATV ban sani ba ko ya zo yau ina jin bai zo ba ko da ta nan yake zama yake ce mini ba da jimawa ba eh, yana sallah a masallaci sai wasu almajirai suna ta hayaniya suna ta ihu a waje sai ya musu nasiya kan su ba sa sallah ne za su yi sallah sai suka ce ba za su yi ba lokacin sallah lokacin su sallar su bai yi ba haka suke lokacin sallar su bai yi ba haka suke faɗa ko awwa azumi ma ba dauka da su ko suna su bai yi ba ayyar da suka ga dama ai gardancin kenan to shine yake cewa bayan lokaci kaɗan sai ga sun zo gidansa suna bara su waɗannan ɗin da ya musu maganar sallah suka ce lokacinsu bai yi ba ya ce sai kore su ya ce tun da kun ce lokacin sallan ku bai yi ba kenan lokacin sallan mu da mu da ku daban to ya ku zo neman abinci a wurina tun da lokacin ibadan ku daban ni da nawa daban ku yadda ne ba ku yadda ne ba ku zo neman abinci a wurina ku bi da ku bani guri to shine daga baya ce sai tunani sai ga yaran nan shi ya ce ya kore su kamar da tausayi shi ke tambaya na kai ya hukuncin abin da yi sai na ce to babban laifi iyaye ne su yaran nan ba hankali suke da shi don ko balaga ba su yi ba iyaye ne suka saka su a irin wannan hali irin wannan yanayi su suna ganin haka shine ibada don iyayen su ma irin wannan tsarin haka suka taso kaga in- in ka ce da ka kore su to ƙarshe abin da su ci ma da su rasa don malamin da ya ɗauko su bai tanada musu abinci ba kuma musulunci ya nuna ko da dabba ma in ta shiga halin kaka na kayi a taimaka mata manzala ce duk wani jini hanta- mai hanta da jini a jikin ka taimaka masa kayi sadaka ga wanda ya shiga aljanna ta shiga aljanna ta hanyar kare ko shiga aljanna saboda kare ya ba shi ruwa to ina ga mutum kuma na ce irin wannan ya zai muka ce don eh, da mu kore su ba da mu ba su abinci ba to wannan yaran za su shiga irin wani yanayi saboda iyayen ne masu laifi iyayen ne shi a wurin sa hanyar da aka sa yana ga daidai ne har da malaman su ne da suka karbe su ba su tanada musu wajen abinci ba ba su tanada musu wurin kwana ba ba su tanada musu wajen bayan gida ba ba su tanada musu kuɗin magani ba ba su tanada musu kuɗin sutura ba a haka suke wannan rayuwar yana ya ce masa to ba laifi in ka ba su abincin karka kore su in ka ba su dai ba laifi amma hanyar da aka saka su wallahi wannan ba hanya ce ta musulunci ya ce in ana neman ilimi a yi haka to yanzu yaranmu da ba su almajirancin ba sa karatu sun ma bi waɗancan karatu da ma fahimtar addinin ma da ma yin sallah a kan lokaci ko ba suka ma su ma ba sa ma sallah lokacin da ake sallah ma lokacin suke baransu ba muna ji muna sallah magariba suna eh, Allah wa- Allah menene waidi waidi ana sallah ba yana waidi ko ba ana sallah bane kuma kenan wata sai ya gama baran ya je ya sallah ko musamman sallah magariba ba sai sallah magariba kai dan karamin lokaci take da shi nan da nan ta fita to lokacin da ayi sallah suna can wajen bara ka gaya mun kai malam yanzu kai daidai tsakani da Allah kai malam ko sallah ba ta da lokaci a wurin ka kai ba mu'mini bane inna salata kanat alal mu'minina kitaban maquta wanda ta kai ma malam zan baka dama ta kai ma kasar nan ma yanzu in ka ji wani babban mawaki babban maroki ne ka je cewa daga almajiranci ya zarce wai da allansa ya je gabar da abin ya gagar sai ya dauki dan guntukinsa ya zama dan kama ya zama menene menene ko ba haka bane Allah ya sauwaka na mala na karanta eh eh eh eh eh nan makarantar nan lokacin da mu aka ba mu aranta ba su ka zo suka dame mu da kashi ba har wurin malamin sai da muka je muka yi karar almajira da sassafe ka ce fara ka ga zai talab da kashi Allah ana ruwa duk wurin wari wani lokacin har aji Allah har malamin muka je muka same shi amma ina dole muka bar muka bar muka bar makaranta bale wannan makaranta ta dutsen take nan eh eh kuma cewa in da mu yi sallar masallacin idin ma ba duk shekara ba kashi kashi muke diba wulbaro ba ko ba su wannan suke mana su ne wani addini ne kazanta kazanta addini ne kai malam kai addini ne baka tana da musu wurin convenience abin a place inda su rika izin din kansu zagaya ba kai baka tana da musu ba ka dai bayan mutane daga kauye ba abinci ba abin sha ba sutura bayan gida ma babu kuma kace addini ne kana cutar da mutane addini ne wannan gaske wala mu akwai cutar kuma kamar yadda ka faɗa kace taron su suka yi yawanci wani almajirai ba muna ba su suke sa charjina suke tafiya da suke ta wake wake ko ba su bane to da ma ba shiga riga yan bidiya ba wani za su shiga ai wanda bai san addini ba dama shine ainihin fasinjan shedan na farko dama shiga motar shedan shine me ta tsine da yazo su a diba ya cika motar sa ya je ya je ya ajiye zo sai sake diba sake diba sai da tara su a Kano ba ba su bane kaga katan gardi ya ya haddace Qur'ani amma bai iya alola ba ko ba su bane ah sallama ya kaga sallama ya take sallama ya take wasu ma ba ba ku ne kuke ce gardi mai mai gardama shiga aljanna ba ko ba take sa ba kenan me ma'anar garda mai gardama shiga aljanna ka samu sallama baya yi ibada ma baya yi haka na almajiranci ba addini bane yawa ba addini bane yawa ka bar danka a gidanka ya je karatu ya dawo kana kula da shi da cinsa da shansa da tsaftansa yawwa in bai da mal lafiya ka kai shi asibiti ka saya masa magani hakkin da aka dora maka kenan amma ka je ka biya wani malami baka san cinsa ba baka san shansa ba baka san wurin kwanansa ba ya ɗebe shi wani guri da shi ko da ke alhamdulillah na ji wansu yanzu wasu jihohin sun fara hana kaɗau har su kano su kaduna sun fara hanawa allah saka musu alheri ya yi daidai amma an samu wani mulhidi zai ce wai ana so a hana karatun Qur'ani ne kaji mulhidi ko yanzu Makka da Madina da ba a wannan tsayen ba su karatun Qur'ani sun ma bi ku karatun Qur'ani ko wasu bi ku ba yau ma da tan alqur'ani da iya karatun sa a ina suke ba tan suke ba suna almajiranci ne tsiya kawai tsiya su kuma da ke yan siyasa da ke tsoron sa suke sun mai da shi kamar Allah suna so su hana suna jin tsoro da Allah ku hana ba abin da zai iya muku ba daidai ba ne almajiranci ba addini ba ne ba ibada ba ne tsiya ce kawai da gwaranta da ƙauyanci kuma addinin musulunci addini ne mai tsabta mai son ɗaukaka da daraja kuna ga waɗanda ba musulmi ba nan kasan gayi magana ce on yoshi almajiri ko ba duk da musulmi ba ce almajiri in yana sai walakanta ka kuma wallahi kun san sace sacen nan yaran nan da ake yi wallahi da yawa ana sace almajirai ko ba ku sani ba ana sacewa waidi shigo ka karba in ya shigo kirif sai rufe koba kenan ana yanka su ana tsafi da shi kaji almajiri kaza ya bata almajiri kaza ya bata almajiri kaza ya bata shiru dama ana nema ya shigo ba shikenan ba ya kawo kansa abin tausayi ne wannan wallahi ran abin tausayi da yawa ana yanka su a wannan bangaren fanni din subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik